الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يره الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na talata 25 ga watan ramadan hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1438 daidai da 19 ga watan Jun shekara ta 2017 wannan shine kasan na tamanin daga cikin jerin giyan kasosuwan karatun littafin kun salafiyan alal jadda wallafan fadilati sheikh al-doktor abdulsalam bin salim al-suhaimi allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan yawa ba manta ba malam yana mana bayani dangane da duk lokacin da aka samu sabanin fahimta akan ko menene usuluddin ne ko ko furu'a ne ka'idin shine a maida wannan zuwa ga alkitabu sunna shine sai malam yace kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukin sarki yace wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi saɓani a kan shi ko mene ne hukuncin shi na wurin Allah ko me idan kaga an yi saɓani an kasa gano bakin zaren an aji Allah da annabi ne an yi watsi da alkitabu sunna to ko dole al'umma su shiga cikin rudani amma muddin aka ɗauko alkitab aka ɗauko sunna to ko za a gane bakin zaren wannan ita ce aya ta goma cikin sotu shura mala ya ce fama hakama fihi alkitabu wa sunna duk abin da aka hukuntar da alkur'ani da sunna a cikin shi wa shahida lahu bisihha kuma abin ya zama ya inganta tabbas fa huwa alhaq wannan abin shine gaskiya fama za ba'da alhaqi illar dalal ba abin da ke bayan gaskiya sai bata daga lokacin da ake hukunci kan kaza alkur'ani da sunna kuma ƙadiyar ta tabbata to duk wanda ya saba ma wannan to sunan shi batacce kuma yana kan bata ne kowaye kuma komin yawansu an gane wannan da kyau ko ba abin da ke bayan gaskiya sai bata kuma duk abin da ya zama yana da inganci aka ɗaura alkur'ani da sunna kan shi to shi ne gaskiya za a yi ɗauko abin da bai da inganci sai a ɗauko ƙur'ani da sunna a ɗora mashi an gano wannan akwai abubuwa da yawa yau in ka je ka samu ɗariƙun sufaye duk sun masu kwalliya da alkur'ani da sunna to ba alkur'anin da sunna a farko za a fara kallo ba shin abin da aka aje a matsayin shi zai riƙe alkitabu wa sunna ɗin shin shi wannan shahida lahu bi siha eh in shahida lahu bi siha fa huwa al-haq amma in ya zama ba daidai bane to sai a dauki alqur'anin da sunna cin da ba mahallin su bane shi abin ya zama ƙarya yanzu duk zagin da sahabbai yan shiya suke masahaban annabi kana zauna kana zama a garin su a gaban su za ga suna ta kawo maka ayoyi abin da suka gina na farkon shahida lahobe sai ha da ƙura'an da hadisi ba zai zauna a kan shi ba shi ne dole ka gano wannan ba duk abin da kake zaune ne malami ya ja aya sai ka ce ya fa ja nafsi a da maga da ka ce ma nafsi ya ji ja numfashi amma har yau bai ja aya ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku eh yanzu misali sai aka zo da fitsari aka zuba ƙwarya sai ba fulatana ta kawo fara aka sa aka tama aka tama aka tama ga fara kana kallo amma ruwan da aka dama wannan faran da shi menene za ka sha faran fa kaga yanzu ba a samu shahida lahobi siha ba ba za a ci ba ba za a sha ba ko a ce madaran da aka dama faran a cikin shi nonon jaki ne ko nonon alade ne shahida lahobi siha ina son ku gane asalin abin da ke hada mu fada da waɗannan mutanen da ake wai muna fada da su wani abu ne suka je suka ɗauko wanda bai cikin addini kuma su ba malamai ba ne su jahilai ne wa shahida shahidun min ahaliha ba su karatu ba san addini ba kwata-kwata sai surutun banza sai a ce a to aicin da dai wasu sun yi malam da su to shi kenan wannan abin a ɗauka kana ɗaukansu gajeren zango na ilimi sai ka basu a tasha ba za a ji ko'ina ba sai ka basu a tasha ba san kaumi ba yasa abin da suke ginin da shi jama'a shi yasa so da dama kake ganin kowa na fahimtar maganganunmu ne ba wani maganarmu ko kwaya ɗaya da muke wanda mutane ba sa ganewa yau idan ka zo kai awa ɗaya ko awa biyu kana surutu ko mu sai mu ce warware wannan minti ɗaya muke nema ko biyu kawai saboda asalin matsalan duk ginin da ka yi a kai ko to in muka zo kawai bulan ƙasan za mu zari kaga ba mu buƙatan awa ɗaya ko awa biyu da ka yi ba mu buƙatan wannan bulan ne muka zari wannan ɗoruɗa fenin iskan da ka yi a sama ya sunan shi zai kasa to shine wannan asali usul din shahida lahu bil haq la ba zai zauna ba shine wani kasan na malam Jafar mutane suka kasa fahimtar me yake nufi yace awa ɗaya yake son a ware mai shi da shehi a hada su a arewa house a ba shehi minti 45 shi a ba shi minti 15 yace din ya gama faɗin abin da zai faɗa a minti 15 din zai warware na shehi kuma ya gina nashi sai mutane suke cewa wai ai lokacin ya mai kaɗan da baka san ai baka da usulin ne ai in ya tashi kawai bulan ƙasan zai zare ma shehi duk surutun da ya minti 45 yana ya kai ƙasa kun gane su ma ganganci da karambani ya sa suke bari su faɗa mu faɗa yi an fahimci wannan da kyau ko ganganci ne in ba haka ba bayan da za a mutumin da bai da gaskiya kuma ya zo ya dinga magana ai mu kuma duk yadda kake ganin wai za mu rufa maka za mu mujamala ko da ne za mu faɗi gaskiya an fahimci wannan ba wani mujamala akan a kayar da gaskiya don gaje lahira shi mai gaskiyan zai tuhume ka shine wa shine Allah ina fatan kun fahimci wannan ka'idar yake cewa fama hakama fihil kitabi wa sunna duk abin da aka hukunta mai alkur'ani da sunna a kan shi wa shahida lahu bisiha kuma ya zama abin ya inganta ba ƙur'anin da hadisin ne za su inganta shi ba a'a shi asalin ya inganta eh fa huwa haq fa huwa haq in ko ba haka ba to bata ne yasa mutane ba sa fahimtar wannan ne sai ga malami yayi awa uku yana ta'aya da hadisi kana miƙiya sai ka ce batacce ne kaga ce ya kai bata sai ka ce ai ga abin da Allah ya ce shi kuma abin da ya ba daidai bane to ka zara bulan ƙasa shi yana auna wahalan da yayi na awa daya kai kuma kana gane kana gaya mashi ya fa gini ne a tubalin toka ba sai an tsuge da ruwa ba yayyafi zai kai shi ƙasa an gane to da abin da ke damun ustazai na garuruwa kenan karance na garin nan kaɗai na ko'ina ɗauka suke yi aiwa ne da muke ganin shi a tv ko muke zuwa mu gan shi ido da ido ai in muka auna tsayinmu da kuma adadin shekarunmu da shi kusan ɗaya ne to mu ma wannan ya ba mu cancantar to wa bari mu je mi wannan abin sun kasa fahimtar abin da wane ya koya ya iya kai ka koya ka iya ka san shi sai ya zo ya fara kwana ɗaya kwana biyu yan goyon baya sun gaji sun ji ba wani abin da sabo abin da suka sani a bayani da ake ta maimaita musu sun watse kuma sai a ce to wane ne ya watsa su kun gano wannan da ke ku saboda kullum ka zo wajen wane ɗin nan sai ya gaya maka abin da bai gaya maka ba jiya kun gano wannan shi kuma in ya zo to abin da ka ji a kasa ɗin wani malami ne yake ƙoƙarin ya niƙa maka to kaga akwai matsala kenan Allah ya shiryar da mu mala yace wali haza qala ta'ala dalilin haka ne Allah madaukin sarki yace in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir muddin dai kun yi imani da Allah da rana na ƙarshe in tabbas ku masu imanin ne to kun mai da sabanin ku zuwa gawa zuwa ga alkitabu sunna idan kuka kai wani wuri ba alkitabu ba sunna ba wallahi ba za ku yi nasara ba sai ku zo ku dinga karanta mu kan wasiƙan jaki mala ya ce ayi ruddul fasla fil khusumati wal jahalati ila alkitabi was sunna mala ya ce ai ku maida abin da zai warware muku dukkanin husumominku da abubuwan da kuka jahilta na ilimi zuwa ga alkur'ani da sunna ومن لا يرجع إليهما في ذلك فليس يؤمن بالله واليوم الآخر ما ليش دو وند بي ميدا abin da yake a irin wannan yanayi to wannan bai imani da Allah da rana na ƙarshe ba an gano wannan shi kuma Allah yana kawo ma waɗanda suke imani ne agaji an gane wallahi muddin ka samu saɓani ko da matarka ce idan baka nemi mai Allah ya ce ba mai annabi ya ce ka je wani wuri ko ba za ka yi nasara ba ko me kaga rikicin gona ne rikicin fulani da makiyaya ne a rikici ne na bashi a jingina ne rikicin aure ne rikicin gidan haya ne ko me faruduhu ilallahi war rasul to waɗannan abubuwa an ce a mai da su zuwa ga alkitabu wa sunna ina ga tsantsan al'amarin da ya shafi kuma shi addinin shi ne asali kuma kai shi wani wuri kaga akwai matsala shi sa kake ganin ustazai suna cikin rudani Allah madam hayara famali hayaratihim dawa'u sun kidime kuma wannan kidiman nasu bai da magani shi sa an gagansu a kidiman irin wannan ko shawara ko ka janye jikinka saboda wallahi sai sun kidima ka inda waɗannan ustazan ne daga nan da ke gani wai kana da yadda za ka gyara su ko to daidai kake da yadda mutum zai faɗa so kawai ka je ka rungume shi wai kana son ka taya shi sharewa kun gano wannan janye jikinka za ka yi ka je ka nemo tuyo daga nesa to shi ne aka taimake shi ka rage mashi ma'an ba ka ba sai dai ya ɓata kan shi kuma yi mai ya ɓata ka da yawan mutane ba su fahimci wannan ba na sha gaya muku jama'a mafi aksarinku kuna auna tsarin addini ne da al'adunku da yadda kuke rayuwa duk wanda ya wannan zai wahala bai mutu kafiri ba zai wahala bai mutu arni ba shi fa addini wani abu ne daban rayuwa kuma da yadda ke mu'amala na jama'a shi kuma meye wani abu ne daban wannan yana da usul din shi wancan yana da me usul din shi in ka hada su ko to duka za su gurbace yasa in baka goge a harkan addini ba ko wallahi ina baka shawara ka naɗa kanka ko a ɗaki kawai ka zauna kakka ƙara cewa komi kawai ka jira an kawo maka fara ka sha an kawo maka kunu ka sha an kawo to ka ci in nama ya samu ka ci ka jira kawai ka mutu ka je yadda Allah zai da kai yayi jama'a mun gano wannan amma harkan addini ko Allah kai ka taka tsantsan da mu da shi duk abin da akwai kalman addini kitko wallahi in har baka san me Allah ya ce ba ko karka hukunta al'ada da rayuwanka akan shi ba ka ka sha mamaki shi sa usul din shi ba ma iri ɗaya ne yanzu aka ce rayuwa da al'ada aka ce al'asul fi kulli shay'in al'ibaha shi kuma addini al'asul fi kulli shay'in at-tawaqquf kaga ba ma iri ɗaya bane yanzu da addini iri ɗaya ne ko wallahi ditsiyan musulmi yi sahur da abu iri ɗaya inda mu'amalar rayuwa addini ne billahi lazi ba wanda ya isa kai ka je ka sha koko da kosai wancan sha shayi ko wallahi ditsiya mai sha mai qur'ani ce mai hadisi yace shine haka ce amma yau da za a tambaye mu a cikin masallacin nan ko da mutum uku su faɗi abinda suka ci yayin buɗe baki wala ka ji abu ne mabambanta bai halatta ba amma sallan magariba da muka zo akwai wanda ya raka a biyu hudu fa dukkan mu nawa muka yi kaji addini kenan bai ɗaya ake yin shi shi amma harkar rayuwa fa kowa zai abin da ya sa mun yanzu kalli kayayyakin da muka sa a nan ba wanda suka sa kaya iri ɗaya duk yau ma masallacin nan me yasa sauran na mu'amala ne kana zuwa aikin hajji ranar tara ga wata an je arafa za ga kowa iri ɗaya ne me yasa sau da yanzu addini ne kowa da zani da mayafi kuma farare ƙar me yasa saboda yanzu ya zama me ya zama addini har sarkin garinku zai cire amawalin nan da na garinmu ma yana cirewa ce an taba na garinku kade saboda yanzu an je wajen mai gidan kowa da kowa ne shine rabbul izzat wal jalal haka za a zauna da wannan kwarjalle da me da mayafi jama mun gane saboda wannan ya sunan shi me sunan shi addini lokacin da baba ya je umaran nan eh ya ko gani ba kowa da mayafin shi ba komin matsayin kaka za ka yi to wancan sunan shi addini rayuwanmu ne yau da kullum sunan shi kuma me mu'amala to ba iri ɗaya ba ne ka ɗaukan mu'amala kana hukunta addini da shi an gano wannan mutane suna wata irin rayuwa ko sai kaga suna shigo da rayuwar cikin addini ko to fa an fasa matsala ba wannan yasa kake ganin da yawa suna cewa ina da sabani da su kuma ga wannan sabanin har kiyama ta tsaya ba za a daina ba saboda suna auna mu'amala da addini ne saboda su jahilai ne in ka ce wai to ai simple ne su ba san yadda za su yi bane kamar yanzu mara lafiya ne ka ce wai irin yadda bakin nan nashi ya yi losing appetite ka ce wai iya tantance maka daɗin nama da zaɗin gishiri da sauransu in ya sa sai ce ba daɗi kai kuma sai ka sa ka ce da daɗi in ka ce to ya ƙoƙari ya tantance to ya za ya tantance sai a yi ba sai a hankali ba to shi ma wannan da zai haƙure daina malanta ya je makaranta ku to zai iya tantancewa a to shi ya ce wai a haka ne wai zai yi kuma a yi haƙuri a tafi haka wallah ƙaryanka ta sha ƙarya ba magana a yi haƙuri malami da jahili a wuri ɗaya ba zai yiwu ba ne sam jama ko za a fahimtar waɗannan misalan shi sa ke samun ruɗani da ɗirkaniya yau idan ka je jami'a sai an tantance waye ba waye ba haka ne harkan addini ne kowane kare da doki shi ya faɗo cikin harkan shi yasa Allah madaukin sarki ya san abin da ya gani ya turo Nasiru Kaduna an gano wannan da kyau ku kowa ma sai an gyara zaman shi kowa ya kamata malamai da suke wannan zullun kowane usazi ya kosa ji labarin shi ko ka shirya sai da kati nan gaba kuma shine zaman lafiya fa ka cancanta a baka baka cancanta ba fa ka kowa makaranta shi ke nan zauna lafiya kowa ka ce ba mu cancanta ba mun zauna lafiya sai mu koma kasuwa mun gano wannan a to yanzu a garin nan duwanda muka je muka tsuguna gaban shi ya kulla makarantar kenan ba ba zai ci gaba da abin da yake yi ba ba alfahari nake ba wallahi ba zai ci gaba ba dan zai ce an turo ka ne ba Allah madaukin sarki ya shiryar da mu to shine sai malo yake cewa za a mai da wannan husumat sai ce wal jahalat da jahiltocin mutane wani ya faɗi jahilci wani ya faɗi jahilci to waɗannan hayaniyan da aka ɗauke su a matsayin ilimi to za a mai da su zuwa ga alkitabu sunna ne wa mallayar jiwo ilaihi ma duk wanda bai mai da abin da ya saɓani zuwa ga alkitabu sunna fi zalika sai ce falaisa yu'minu billahi wal yawmil akhir kaji matsalin bai imani bane haka wagan da na faɗi da su in ba dan mun karanta ta yanzu ba wani sai ce zafi na ne kawai haka zama arni baka sani ba kisa duk abin da baka sani ba cin harkan addini ka ce me ala baka sani baka shiru kawai idan ka ga mutum ya sauka shalda ya bar tsarin addini ko karkaci yanzu kaman wannan aka rasa shi kaman wannan ya kama da kaza jama'a musulunci ba bai da wannan fa musulunci bai da shi shi zama qur'ani ya gaya maka siffan munafikai yadda take wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum in dai ganin ide ne ko za ga waɗannan bai kamata a bar su ba bayan kuma wa in yaqulu tasma' liqawlihim inda wannan zaka rika awo ko to sai sun kai ka sun baro ka lokacin da annabi yake ganin ɗaya daga cikin umarawa biyun Allah ya taimaki musulunci da su musulunci zai ɗaukaka umar ɗan khattab ko amur ɗan hisham ya roƙi Allah da Allah inda Allah ya ga dama sai sa abu jahalin da sai umar duk su yi me sai ɗauki ɗaya ya yadda ɗaya shi sa haka Allah yake tsarin shi in ka ga ana tafiya ko sun fanɗare ko Allah Allah bai san su ne daga ran da ka ce wai ka tafi shawo kansu ko dama me suka yi ba sun bata ba kai ma da ka je dawowa da su me za ka yi za ka bata wallahi za ka bata daga ran da ga mota ta falli daji ku ka jira ta ta tsaya ka jira ta gama gudun tsiyanta sai ta fasa ya rike ta ta kada manya-manyan itatuwa ta wuce kana zuwa sai ga ɗanta fasa a jikin tayan ta tsaya ba ta iya kayar da shi ba an gama cin uban gudun kuma an tsaya mun gano wannan amma daga lokacin ta falle daji sai ka ce obar ka sha gabanta sai ka tare ta da ita da kai da na ciki duk za ta markaɗe ku jama'ar annabi ina fatan kun gane inda aka sa gaba summa inna allaha qad dhamma tafarruqi sannan allah madaukin sarki ya zargi al'amarin rabuwa ونهى عن الطرق والأسباب المؤدية إليه كما الله مدوكين سركي يا حنبين هنيوي da sabubban da suke kaiwa zuwa ga sabanin wa annahu min a'zami asbabil khizlan fi dunya kuma sabani da rabuwa yana daga cikin manya-manyan sabubban da ke sabbaba ma bawa tabewa a duniya wal azabi fil akhirah da kuma shiga azaba a lahira ƙala ta'ala Allah madaukin sarki ce wala ta kunu kallazi na tafarraku karku zama kamar waɗanda suka rarrabu waktalafu suka sassaɓa min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan dalilan alkur'ani da sunna sun bayyana masa ƙarara na hana saɓanin da rabuwan suka take suka yi to Allah ce kakka zama kamansu me ake so kai naka wurin wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar kun gano wannan wa ulaika lahum azabun azim Allah ce waɗannan suna da azaba babba daga ran da ka ji wai kana kokarin ka tsamo su ko wallahi kai ma azaban sai ta cika wallahi sai ta cika ku daina yaudaran kanku jama'a ina gaya muku gaskiya ne amma tsoron da nake ji muku ko kada a zo lahira Allah ya ce maka alam yatikum nadhir ka sha mamaki kuwa ba a gaya maka ba to yana ganin Allah kaman wani kaman wani ya kai Abu Lahab ne a matsayin shi da annabi yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ranan da wasu fusa ko za su yi fari wasu su yi baki qala ibn abbas ibn abbas yace tabibu wujuha ahli sunnah fusa kun ahli sunnah za su yi fari wal jama'a wa taswaddu wujuha ahli bid'a an bid'a kuma fusa kun su su yi baki dudum wal furqa waɗanda suka raba kansu da ƴan uwansu yanzu ka je ka samu waɗanda suka rabu ka gaya masu wannan ku ka bata makanka lokaci za a ce ba da su ake yi ka gama surutun iska suna kallon ka sakare sha-sha-sha e ka rabu da su ka karantar da al'umma wannan kawai ana nan al'umman da suka fahimci wannan ɗinku to za su rika jin jikinsa ɗaiɗai to da ƙarshe za su gane fa cinikin ba riba a cikinta to kaji inda ake maganin irin wannan sabanin amma daga sanda suka ɗauko wannan abin ka ce wa barka je kai masu nasiha ko kamar fa mota ta kwace ne ka tare gabanta gano nan karantar da daidai ka kyale su sannan za su gane ruwan ba tsaye ai ita bari ba shegiya ba ce an gano wannan da kyau ko wannan bayani yana cikin sharhu usulus sunna na al-imam al-lalaka'i جزء فرقو شافي نسب عند بيو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم